بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله za mu ci gaba daga inda muka tsaya a cikin karatunmu na littafin Allah mai girma alkur'ani a cikin kuma wannan wata mai albarka watan ramadan karatunmu na uku kenan kuma wannan wata na cikin hijira ta biyu bayan hijirar mafificin halitta sallallahu alaihi wasallam wadda ta yi daidai da shekara ta dubu biyu da ishirin da ɗaya miladiyar annabi isa alaihissalam saboda haka za mu ci gaba da fatan allah shi mana muwafaka ila ma yi hibu wa yarda bi karamihi wa manne malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أه.
إنه لا يفلح الظالمون الله أكبر آه الله سبحانه وتعالى نتقيا منا يد kangararrun bayan shi wanda suke kafirai suke kirkira abubuwa na ƙarya su ce su ne gaskiya in an kawo musu gaskiya kuma su ce ba su yadda ba suna neman su ce ita ce ƙarya ɗin to Allah subhanahu wata'ala ya ce wa man azlamu ba wanda ya fi ko ba wanda ya fi zalunci ba za ka samu wanda ya fi kowa zalunci ba mimman iftara ala Allah kadiban kamar wanda ya kirkira ma Allah ƙarya eh wanda ya kirkira ma Allah ƙarya ba gaira ba dalili kawai sai ya ce Allah na da abokin tarayya Allah ba guda ɗaya bane kaga wannan kirkira kirkira ƙarya ce wanda in aka bi shi aka bi shi baya da hujjar da zai iya kawowa ta cewa eh Allah na da abokin tarayya ko guda ɗaya balle da yawa ko kuma ya kirkira ya ce Allah na da ɗa ko yana da mata wannan babbar ƙarya ce ya ka ƙirƙira aka jingina ma Allah wadda in an bibbiyi mai ita ba ya da hujjar da zai kawo ko ta hankali ko ta nasi ba ya da ita kawai bata ne min masar Allah ka aukar zaba da ayati ko kuma ba za ka samu wanda ya fi kowa zalunci ba kamar wanda ya ƙaryata ya ƙaryata ayoyin Allah Allah ya ce kaza shi kuma ya ce ba haka ba Allah ya aiko manzo ya ce bai yadda ba ga ayar Allah ya ce ba haka ba bai yadda ba ya karyata to ba ka samun wanda ya fi shi zalunci iyakar ƙarshen zalunci kenan tunda zalunci shine ka dau ka tauye haƙƙin wani ko to ba zaluncin da ya wuce ka tauye haƙƙin Allah haƙƙin Allah ne abota mai shi kadai ka a tara shi da kowa sai aka samu kuma a imani da shi kar a kafirce mashi to sai zamana an yi ma Allah shirka kuma an ki imani da shi an ƙi imani da shi kuma an yi mai shirka kaga ba zalincin da ya wuce wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace shirka dama ita ce mafi girman kaba'ir duk wata kaba'ira da za a yi to shirka tana bayan shirka ne Allah subhanahu wata'ala ma yace inna shirka la zulmun azim wa man wa man azlama mimman yuftara ala allahi kadiban aw kadzaba bi ayati innahu la yuflihu adh-dhalimun yadda fa al'amarin yake la yuflihu zalimun azzalumai ba sa rabauta duk wanda ya zama azzalimi musamman mai wanda zalunci shi ya kai matsayin yana zaluntar haƙƙin Allah yema Allah shirka yake imani da Allah to a wannan baya rabauta duniya bale lahira Allah ya kiyaye mu na'am ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون na'am thumma lam takun ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين Allahu akbar Allah subhanahu wata'ala ya ce to duk wannan cika bakin da suke a nan duniya da kangarar da suke ba su yarda da kadaituwan Allah ba su nema Allah shirka akwai ranar kin dillanci ranar da ido zai raina fata wa yawma nahshuruhum jami'an rana na nana zuwa ka ambata musu ita ya rasulullahi ranar da za mu tattara su baki ɗaya a ranar ƙiyama kenan da mai kaɗaita Allah da mai wake-waken da wanda ya kangare ɗin da wanda ya abin kirki duk za mu tattara su kuma kowa a bincike shi a yi mai irin hukuncin da ya dace da shi idan muka tattara su sun mana ƙulu lillazi na ashiraku sannan za mu ce ma waɗanda suka yi shirka da Allah na wanda a duniya suke cewa Allah ba ɗaya ba ne suna bauta ma wasu abubuwan banza an kira su zuwa ga imani da Allah sun ƙi to za mu ce masu aina shuraka ukumun lalina kuntum taz'umun to yau fa ga ranar da waɗanda suka kaɗaita Allah za su ga sakamakonsu wanda suka yi ma Allah biyayya suka yi imani to yau za su ga sakamakonsu na alkhairi to ku kuma abubuwan da kuka bauta mu wanda kuke mu Allah tarayya da su aina shuraka'ukum allazina kuntum tazumun ina abu abu abubuwan tarayya ku wanda kuke raya cewan akwai su su ma abokan tarayya Allah ne yau ina suke su zo su taimake ku man dan dai nan gurin Allah ba ku da wani abu sai azaba ga azaba kuma za ku shiga to ina abokan tarayyar naku su zo man su taimake ku su hana ku shiga cikin azaba to me za su ce Allah subhanahu wataala ya ce summa lam takum fitnatuhum ko fitnatuhum da ana karantawa summa lam takum fitnatuhum sannan hanzarin su da amsar da za su bada bai bai zama komai ba ba su iya ba da wata amsa illa an kalu kawai sai dai su ce kuma rannan kuma ƙarya za a yi ma Allah su ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin wallahi ya ubangiji mun rantse da Allah ubangijinmu mu ba mu zama masu yin shirka ba mu ba mu yi ma Allah shirka ba kaji wai kuma ƙarya za a yi ma Allah a ranar kiyama wallahi rabbina ma kunna mushrikin mun rantse da Allah ubangiji mu ba mu zama masu yi ma Allah shirka ba mu ba mu ma Allah shirka ba to ina ga shedu ga mala'iku ga mutane ma su ma sheda ne ga gabobin da ke jikin su ga takarda ga statement rubuce ga mala'iku Allah subhanahu wataala zai yi hukunci amma bai ya fi kowa sanin komai amma saboda cikar adalci ya tsara komai da abin da ka aikata yana nan a rubuta marubutan suna nan in ka ce ƙarya aka yi ma ga ga ga samfur na Allah ya nuna mana akwai kasatin bidiyo sai a sa ma a ce ba kai ne nan ba kake magunki kake goho kane magunki su daka jira kana cewa ya taimake ka ba wani abin da zai koyo amma duk da haka ne za su yi kumaji dai haka nan sai wallahi rabbina ma kunna mushriki mun rantse da Allah ubangijin mu rannan kuma Allah ne ubangijin mu ba mu zama masu yin shirka ba to Allah subhanahu abin da zai faru kenan shine Allah subhanahu wataala ya ce انظر كيف كذبوا على أنفسهم انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون to Allah subhanahu wataala ce unzur kaifa kazabu ala anfusihim dubi yadda suka yi kansu ƙarya su ne ma Allah ƙarya a nan duniya kuma sun je lahira sun ma kansu ƙarya sun ce ba su yi shirka ba alhali ko su ne sarakunan shirka a nan duniya to wannan za ta fidda su ne Allah na da shaidu da yawa ga mala'ikun da suka san abin da suka yi gashi a rubuce statement komai akwai ana iya sa musu su ga lokacin da suke yi gabobin su ma al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun gabobin su ma duk za su ba da shaidar eh da su aka bauta mu gunkin ba a bauta mu Allah harshe ma zai ce eh shi yake cewa ƙarya ne to sai me kuma to Allah zai hukunta su da kai su cikin azaba wadda ta dace da irin kafircin da suka yi Allah ya kiyaye mu to kaga kenan duk abinda mutum ya rika ba na gaskiya ba a duniya to in yaje lahira zai rika neman neman makubuta da abin kuma ba zai kubutu ba in duk abinda baka kubutu da shi tun daga nan duniya ba na sharri to in ka je lahira ya bi ka ba yadda zaka ka kubuta da shi eh yana nan zai bi ka ba wanda zai bi sai kai kuikuyo bai bi kowa sai mai shi haka saboda haka duk abinda baka so ka haɗu da shi a lahira to yi ƙoƙari tun a nan duniya ku yi hannun riga da shi e inda ya nuha kai kuma ka ƙyale shi kai wani waje amma in ka ne mai kuka haɗu to kuka haɗu tun a duniya haka ka koma ga Allah kuna tare in aiki ne in ma menene to lahira ma kuna haɗu da shi Allah ya kiyaye mu Allah ya ce to duba haka gani yadda suke makan ba Allah da suke makarya ba dubi yadda suka yi kansu ƙarya ma wa dhalla anhum ma kanu yaftarun duk abin da suke kirkira na ƙaryan nan a duniya Allah alloli da yawa ne ko Allah guda biyu ne ko Allah na da ɗa ko Allah na da mata ko ba ma Allah baki ɗaya akwai masu cewa duran nan abin da suke kirkiran na ƙarya duk ya ɓace musu sai Allah kaɗai to kuma Allah ba a yarda da shi ba balle a samu wani abu gurin shi Allah ya kiyaye na'am wa minhum man yastami'u ilayk na'am وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا
نعم وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها
نعم حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين الله أكبر الله سبحانه وتعالى يتي ومنهم من يستمع إليك هو ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين آه الله سبحانه وتعالى يقول ومنهم من يستمع إليك daga cikin kafiran akwai wanda zai zo yana sauraron ka yana sauraron duk abin da kake faɗi da abin da kake karantawa eh duk abin da ka faɗi yana sauraro amma sauraron nan ba zai sa ya fahimta ko ya yadda ba saboda me waj'alna ala qulubihim akinnatan mun sanya wani rihi mai dab mai dankarewa ala qulubihim akan zukatansu inda hasken zai shiga a fahimta to Allah ya toshe wajen an yabqahu wanda zai hana su fahimci abin da kake faɗi amma kunnan su na ji har ma suna tsayawa su saurara kamar yadda wata ran wani daga cikin kafiran nan ko utuba ne aka ce mai ya zo ya saurari annabi aka ce kai ya kake jin abin da muhammadin nan ke faɗi ya ce wallahi ni jin shi nike kawai ban fahimta abin da yake cewa ko dai izgili ne in ma izgilin ne dai to hakan ne dai in kuma hakan ne to hakan ne dai ko ya fahimta dai ba imanin zai ba in kuma ma bai fahimta ba to Allah ya ce ya toshe zuciyar yadda ba sai ya ji kawai ba zai fahimta ba to saboda haka wanda Allah subhanahu wataala bai mai baiwa da shiriya ba sauraron wa'azi da sauraron bayani da duk ayar da zaka karanta mai ba za ta sa ya yi imanin ba in Allah bai mai baiwa da imanin ba sai ya ji kawai kaman wani abu kake faɗi daban can ba ba wanda kai kake nufi ba to saboda mai waje Allah ala qulubihim akinnatan mun sanya wani rihi a cikin zukatansu an yabqahuhu dan yadda ba za su iya fahimtar abinda ake faɗi musu na alkur'ani ba bayan wannan kuma fi azanihim waqaran a kunnuwansu kuma akwai wani nauyi da Allah ya sa ya toshe yadda ba shi ma ba zai shiga kunnan ba kaga kenan an- an toshe zuciya ko da ya shiga ta kunnen can zuciya bai da gurin shiga ko to kun- kunnan ma bai jin daidai shi ma jin kunnan da yake yi Allah ya sa mai wani rihin a gurin shi ma jin da yake yi ba jin fahimta bane lahum qulubun kenan la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ko ga kunnan na ji kuru ka- ratata yana jin abin da ake faɗi amma bai fahimta zuciyar ba ta fahimta ido duk abin da ya gani wanda ya kamata mai imani ya gani ya ƙara imani shi sai ya ga nawa irin shi bai ma fahimci abin da yake- ab- abin yake ba saboda haka shi imani baiwa ce ta Allah kawai in Allah ya baka shi to ƙara gode ma Allah saboda haka muna ƙara gode ma Allah Allah ka ƙara mana imani wa fi azanihim waqara wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha tunda Allah ya toshe zuciyar ya toshe kunnuwa wa in yaraw kulla ayatin inda za su ga kowace irin aya ko ta ka a karanta musu ko wani abun mamaki da za su gani da ido na mu'jiza wanda zai tada hankali mai imani yayi imani to su la yu'minu biha ba za su imani da ita ba duk wata aya da za su gani wata mu'jiza da za a nuna musu to ba za su imani ba saboda haka ganin aya bai sa a imani sai in Allah ya bada imani la yu'minu biha hatta idza ja'uka ko ya rasulullahi ba za su imani da abin da duk kake faɗi ba saboda Allah ya toshe ko ina hatta idza ja'uka har sai idan sun zo wajenka yujadilunaka yasu rika jayayya da kai basu yadda ba bayan sun ce basu yadda ba maimakon su tsaya a basu yadda ba kuma in suka zo wajenka kuma yujadilunaka yasu rika kuma jayayya da kai to kaza fa to da kace kaza fa in kai annabi ne ka- kaza yi mana kaza in kai annabi ne me yasa ba a yi ma kaza ba yujadilunaka yasu ta jayayya da kai yaqulu alladhina kafaru waɗanda suka kafirce ma Allah din nan sai kaji suna cewa in haza illa asatirul awwalin kai wannan abin da Muhammadu ke faɗi ba wani abu bane kawai face asatirul awwalin kawai ta tsinniyoyi ne na mutanen farko irin labaran nan ne na mujallin da wanda eh, almara da sauransu shine asatirul awwalin labarai kawai wanda wani na da tushe wani bai da tushe kawai labaran duniya na tatsinniya da almara da abubuwa shine asatirul awwalin wai shine suke ce mu alqur'ani Allah ya kiyaye mu saboda haka imani kawai falala ce ta Allah Allah bai ba da imani sai ga wanda yake so annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana ba da yana Allah yana ba da duniya ga wanda yake so inna Allah yu'ti ad-dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu Allah yana ba da duniya ga wanda yake so yana ba ta yana ba wanda bai so ma yana ba muminai masu imani duniya har annabawa ma yana ba su tunda akwai mawadata cikinsu da masu mulki cikin annaba da bayan Allah managarta to yana ba kuma wanda ma bai so tunda akwai kafiran da ya ba mulki akwai kafiran da ya ba dukiya da jin daɗi iri-iri na duniya saboda haka ita duniya gurin Allah ba bakin komai take ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce law kanatid dunya تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا ولو شربت ماء da duniya darajarta a wajen Allah ya kai darajar fuffiken sauro to da duk wanda ya kafirce ma Allah ko makwalwar ruwa Allah ba zai bashi ba saboda ya kafirce ma Allah Allah ba zai bashi kayan shi masu daraja waɗanda yake so ba ko makwalwa ɗaya to amma da yake ita duniya Allah ya maida ita ba bakin komai take wajen Allah ba ba bakin komai take wajen Allah ba matsayinta kawai kamar bola ce juji ne kawai dan ka watsar da dan ka watsar da abinda baka so a juji wani makiyinka ya zo yana kwasa ina ruwanka da shi ya kwashe mamma ya raba ka da kazanta a gurin to kamar haka ne Allah bai dauki duniya bakin komai ba da ya dauke da daraja da kafiri bai samu komai a duniya ba amma saboda bai dauke ta komai ba sai ya tura ma ma kafiran ma sun fi samu kai ba dan ma dai kada shi dan adam Allah ya san yadda ya shi dan kada dan adam ya rudu a maki yin imanin da a koma wajen kafircin sai Allah kuma yake dan ba masu imanin su ma a dan in mulkin ne su ma a dan ba su in dukiyar ce ita ma su ma a dan basu in dan jin daɗin ne su ma a dan basu kar a ga cewa ai kafirai kawai ake ba kaga ƙarshen ta sai kaga ana ta rububin shiga kafircin kenan ko Allah subhanahu wataala ce walaula an yakuna nasu ummatan wahidatan laja'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yazharun wa libuyutihim abwaban wa sururan wa sururan 'alayha yattaki'un wa zukhrufa wa in kullu dhalika lama mata'ul hayatid dunya ba dan kada duk mutane a taru a kafirce ma Allah a kiyin imanin ba da ai duk wanda ya kafirce ma Allah sai Allah ya shirya mai wani irin jin daɗi a duniya laj'alna liman yakfuru birrahman libuyutun suqufan min fiddatin da Allah zai musu wani gidaje da wani rihi na zinare da azurfa da guraren matakalan ma ta zinare da azurfa ɗakunansu kuma Allah ya musu ƙofofi da gadaje na azurfa da zinare ka gani wal buyutun abwabu masrun al hayatakiun duk abin da za su jingina da shi ya zama zinare ne ko azurfa wa zukhrufa da azurfa da zinare in ba da kada a taru da a kafirce ba Allah ya ce da duk wanda ya kafirce mu Allah sai Allah ya shirya mai gidaje a duniya na zinare da azurfa da wani irin jin daɗi na daban sama inda Allah zai yi haka ayan masu imani sai su zama karanci ko duk da yake dai shi imanin wanda Allah ya ba da yana nan amma dai mu duba mu ga yanzu mana yadda kuɗi ke tasiri a rayuwar yan adam wani mai imanin ne amma in ya ga zai samu kuɗi da yawa yana iya rabuwa da imanin ya samu kuɗin ko ba haka ba ko ba ga nan muna gani sai mutum ya je ya tsabi dan ya samu kuɗi ba ya tsabi yana cewa shi musulmi ne amma zai je ya tsabi dan ya samu kuɗi ko ya tsabi dan ya samu kujerar mulki in ka ji kazantar da mutum wani zai je ya yi wani kafirin ma ba zai iya yin ta ba amma ya yi ta ne don ya samu kuɗi ko ya samu mulki ko wata biyan bukatar shi ta duniya a billahi Allah ya kiyaye mu da irin wannan mummunan layin a gani to ina ga a ce a'a ba ma mai samun abun kwata kwata he kafiri ai wani take zai ba kafir zai ba musuluncin ya ce shi ya koma can tun da can ne ake abin nan Allah ya kiyaye mu to don haka Allah ya ce ba dan kan mutane duk su zama bai ɗaya ba da sai ya kyalama masu imanin su su ta rayuwarsu matsakaiciya ya ta tura jin daɗin wajen kafirai to amma da yake Allah bai san a haka sai da yake dan san ma mu'minan dan mu'minai dan san musu ake yi dan mulkin a dan san musu a jefa wancan a jefa wancan yar dukiya a dan ba wancan a dan ba wancan kuma cikin musulmi amma in kana neman zunzurutun kuɗi kaman an zubo daga sama ai yana wajen kafirai ko mulkin duniya ma yanzu gani suke su nasu ne in ba yadda suke so ba ba ba za a yi ba ko yanzu nan ga yana an ma kirkiri wani dodo eh yanzu kahiran duniya sun kirkiri wani dodo da sun ga za a yi wani abu na addini wanda ba su so sai su ce ga yana sai su cinno muku shi sai ku bari wai kan wannan dodon ya kama ku eh shine corona dodon yahudawa corona an kirkiri dodo da an gara ku je ku dandazo gun dawa fi a ce shi ga corona nan sai a wa in za ku cika masallaci ku cika sahu ku hada kafahuwa da kafadu yadda manzo Allah ya ce ku yi haka dan shine daidai shine bin sunnar manzo Allah sai a ce muku shi ga corona nan ha ba he ku je mita bibi uku uku ba hada kafada ba hada abun nan ko dodon yahudawa corona da an ga za a wani abu na addini wanda zai zama barazana gare su sai a ce shi ga yi nan ha shi kenan to ko kai baka yadda da shi wani shugabannin ka sun ce kai kai kai ga yi nan sun karba mama doka ba dole ya za ka yi ta Allah ya kiyaye to a takaice abin da nake faɗi a nan shine shi imani Allah bai ba da shi sai ga wanda amma duniya Allah na iya ba kowane irin sakarai ma wanda ba ruwan Allah da shi amma ita la shi imani wanda da Allah ya ba imani to yana nufin shi da ranar kiyama zai dawamar da shi cikin rahama saboda haka Allah bai ba kowa he wanda yake so shi yake ba imani wala yudil imana illa liman yuhib bai ba da imani sai ga wanda yake so saboda haka Allah mun gode maka da ka zabe mu cikin waɗanda ka ba imani Allah ka ƙara mana آه وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وهم ينهون عنه وينأون عنه مم.
وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون Allahu akbar sannan kuma Allah subhanahu wataala yana magana kan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da kafiran da suke na zamanin shi ma- musamman wanda suke yan uwan shi na kusa kusa yace wahum yanhauna anhu wa yanauna anhu abin mamaki dai inda zaka gane shi imani kawai kyauta ce ta Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya koshi ya zo yana kiran mutane zuwa ga ta Allah da bauta mashi sai ya zamana wahum su mutanen shi yanhauna anhu suna hana a taba shi suna kare shi duk wanda ya tunkaro shi da wata damuwa za su yi tsayin daka ko za su kare shi sun he sun kare shi amma kuma abin mamaki wayan auna anhu su kuma suna nisanta shi in an ce to ku imani da shi ku eh, rike addini ya ce a'a su ba su yarda da addinin shi ba to ku bari mu kashe shi kuma su ce a'a ina sai dai in za mu sai dai in mu kare wahum yanhauna anhu wa yanhauna anhu suna hana wani ya taba shi to maimakon su kuma su rungume shi 100 bisa 100 kuma su ma in suka kori masu taba shi su kuma hesi nesa nesa da shi su ƙiyansa karɓa abin da ya zo da shi a to akwai dangin shi na kusa da yawa wanda saboda zumunta ba sa bari a taɓa annabi sallallahu alaihi wasallama akwai waɗanda ma zumuntar ta sa suka musulunta a idan ka ɗauki sayyidina hamza radiyallahu anhu ammi ne na annabi sallallahu alaihi wasallama ya daɗe yana hidiman shi bai musulunta ba farko-farkon musulunci shi mutum ne mafarauci da gari ya waye amma jarumi ne fa an san shi a cikin mutanen makka ba tsoron shi ake amma da gari ya waye ya ɗau kayan farautar shi kawai ya shiga daji shi kenan in ya gaisa da mutane ya tafi shi kenan sai kuma ya gama da yamma ya dawo ya shigo gida to wata ran sai abu jahal yema annabi sallallahu alaihi wasallam wani- wani wulakanci ya tarbi annabi ya ci kwalar shi ya yi zage-zage ya yi maganganun banza game da annabi ta akwai wata baiwa Allah ita kuma tana can saman gidanta tana kallon duk abin da ke faruwa bata musu ba mu ta musulunta bane amma dai bata ji daɗi ba saboda haka ta hanyar gidanta Hamza ke wucewa in ya dawo farauta sai ta saurari dawowar shi tace Hamza da lakabin da ake kira shi ta kira shi ita me ya aka yi ta ce kai lallai yau da ka ga abin da abul hakam ya maɗan ɗan uwan nan naka duk da dai baka bi addinin shi ba kai gaskiya da ka yi wani abu wulaƙancin ya yi yawa wulaƙancin ya yi yawa kamar bai da kowa a gari kai amma da ka gani na san duk da dai baka bi addinin shi ba da ka yi wani abu Ham- hamza sai hankalin shi ya tashi ran shi ya ɓaci a ce su ɗansu za a yi ma haka a nan garin suna nan ko gida bai isa ba kawai sai ya je ya samu abu jahal inda yake zaune ce kai ne kaje kai ma muhammadu kaza kaza kaza. to tsaya mana sai ya kama dukan abu jahal da ba- bakan da ya dawo da shi da kayan ya kama dukan shi kai ya kama dukan abu jahal aka taro sa aka aka aka, aka rike da kyar yace to dan baka bi addinin shi ba yake je kana mai wulakanci kana cutar da shi ga mu a gari ka to ai shi ke cewa to addini to amma to amma bi addinin nashi daga yau addinin nashi amma bi mun bi addinin nashi daga yau in kana da abun yi kai to sanadiyar musulunta sayyidina hamza kenan a gani to saboda haka to waɗanda ma ba musu musuluntan ba ba su bari a taɓa annabi sallallahu alaihi wasallam wa ala ra'asihim abu ah, ah, abu talib ammin annabi sallallahu alaihi wasallam mahaifin sayyidina ali wanda dai mafi yawan ruwayoyi ingantattu dai suna nuna dai bai dai musulunta ba amma kuma bai yadda a taɓa manzon Allah ko da ƙaya ba ko su kan kaya bai yadda ta taba manzan Allah ba inda ya gashi amma kuma a faɗi kalmar shahada a kama ibadar Allah kuma abin ya gagara eh kuma ga amma zuciyar fa ta yadda zuciyar ta- saboda an san annabi a taba jin ƙarya a bakin manzon Allah ba an san kuma bai bai taba yi ma dan adam ƙarya ba ya zai zo yi ma Allah ƙarya to amma dai ana ganin abin da aka taso aka saba da shi na al'adu da iyaye da kakanni kuma yanzu a ce an bari kai ni mu dai kare shi dai amma dai ba kada mu yi abun kunya mu bar addinin kakanninmu kaga imanin baiwa ce kawai ta Allah in ba da haka ba shi Abu Talib ko da ke akwai masu ruwayoyin cewa Abu Talib ya musul shi ya musulunta to in an ce Abu Talib ya musulunta da wannan abin zai inganta mu da mun ji dadi dan muna so ba mu so a ce bai musulunta nan ba amma kuma ruwayo dai da suka zo da ingantattu shine akan bai musulunta ba to amma da za a ce ya musulunta mu ma da mun ji dadi da annabi ma ya ji dadi Allah ya sa ruwayin da aka ce sun musulunta ingatattu Allah ya sa ingatattu ne amma dai a zahiri yanzu abin da muka sani na ibn ruwayu ingatattu cewa dai bai musulunta ba har zuwa ƙarshen wafatin shi to amma zuciyar ba ta yarda da addinin yana cewa wa laqad alimtu bi anna dina muhammadin min khairi adyanil bariyati dina لولا الملامة أو خذ- أو هزار مصبة لوجدتني سبها بذاك مدينة ودعوتني وعرفت أنك ناسي ولقد صدقت وكنت فيه أمينا ka gani ne na tabbata addinin nan na Annabi Muhammadu shine gaskiya ha? yana daga cikin mafificin addinin talikai sai ba dan dai zargi ba ko tsoron ka abun kunya ka a ce an bar iyaye da kakanni da mun bi- mun bi wannan addini naka eh ka kira mu eh dago aka ka kira mu zuwa ga Allah kuma mun san nasiha kake mana kuma kai amintacce ne dan ma dai kai hakuri dai to kaga irin wannan maganganu mutum ya faɗi wannan kace bai imani ba to amma al'amarin na Allah ne da fatan Allah ya ƙara mana imani to da haka Allah subhanahu wataala ya ce wahum yanhauna anhu wa yan'auna anhu kuma idan ka kalli lokacin da shi annabi sallallahu alaihi wasallama sanda kafiran makka farko farkon kira suka nemi Abu Talib ya hana annabi zagin guma kansu abin ba zai yiwu ba bai hanu ba dama ba zai hanu ba suka nemi to Abu Talib ya bada Muhammad annabi Muhammadu a kashe mana a samu mai wani matashi wanda zai rika mai hidima yace sab sannunku in ba ku dana ku kashe ku kuma ku kawo mun dan ku in rika ci da shi ko to an kiwayan to duk hanyar da za su bi dai ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mai magana ga abinda mutanen ka ke cewa ka zauna lafiya ya ce ya ya baba wannan abun ba na bari bane ina da za su daura hannu da za su bankare ni a daura rana a hannuna na dama a sa wata a hannuna na hagu akan in ba wannan al'amarin ba zan bari ba har sai Allah ya kai shi inda yake son ya kai shi ko kuma ni a kashe ni kafin ya kai din ka gani to duk da an suka ga abin ya gagara sai aka ce to su banu hashim tunda su ne su- suna jin abin da muhammadu yake sun ki hana shi kuma sun ki ba da shi a kashe to a yanke hulɗa da su a daina saida musu a daina saye hannunsu a daina aurensu a daina ba su aure a daina kai musu a daina ansa hannunsu a yanke hulɗa da su ina jin daga nan du- duniyar bature ta samo irin sa takunkumin nan ko a killata ƙasa a sa mata takunkumi a daina hulɗa da ita wata hanya ce ta azabtarwa ai to annabi sallallahu alaihi wasallam aka fara yi ma wannan da mutanen shi aka ce to tunda sun ki ba da shi kuma sun ki hana shi ya zagi gumaka to a dai a yanke hulɗa da su baki dai a sa musu takunkumin hulɗa da kowane ma balarabi to hakan aka yi annabi sallallahu alaihi wasallama da Abu Talib din nan da waɗanda ma duk basu musulunta ba suka je suka taru a wani shi'ib Abi Talib duk a duba yana nan a littattafan su yaro akwai sabani kan dadewar da suka yi shekara daya ko shekara uku ko shekara biyar wallahu alam duk akwai sabanin masu ruwaya akan dadewar da aka yi a shi'ib Abi Talib din amma da Annabi sallallahu alaihi wasallama da Abu Talib din nan da dukkan dangin shi na kusa Banu Hashim wanda ma ba su yi imanin ba duk haka kowa ya haƙura ya je aka ruwa ma annabi baya kan cewan ba a yadda a ce a miƙa annabi a kashe ko dole sai an hana shi yin abin da yake yake faɗi ba gara a je duk a shiga takunkumin suka je suka shiga wahala lokaci mai tsawo ba a kai musu abinci ba ba ba a saye a hannunsu suka rasa abinci suka shiga wahalhalu iri-iri na yunwa da matsatsi iri-iri amma dai duk ba su ba da kai cewan eh haka nan ga kai tunda kai ka zo mana da abin da bamu sani ba je ka san su yi ma abin da za su yi ma mu ba za mu iya ba ba su yi haka ba ka gani yanhauna anhu kenan suna hana a taba annabi ko ta ina ko ba su imani da shi ba amma kuma wayan hauna wayan auna anhu su kuma suna nisan da shi ba su yadda kowa ya taba shi ba amma su kuma sun ƙi yin imani da addini shi Allah ya ce wa in yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun ba wani abu ba wani suke hallakawa ba sai kawunan su wanda duk bai imani da Allah ba ai shi ya hallakar da kanshi wa ma yash'urun ba su sani bane suke ba su san cewa kansu suke hallakawa ba bin al'adu da iyaye addinin iyaye da kakanni wannan shirme ne addinin Allah da sunnan manzon Allah da bauta ma Allah da bin umarnin shi da kiyaye abin da ya hana shine cinyewa shine zama wani abu ba bin abin da iyaye da kakanni suka zo da shi ba wa in yuhlikuna illa anfusahum ma yash'urun saboda haka zumunta ta sa dangin annabi suna ba shi cikakken kariya annabi sallallahu alaihi wasallama bai fara samun matsalar da ta damai ba sai da ya rasa abu ɗalib mai ba shi kariya ta zahiri mai ba shi kariya da ya Allah ne ko dama Allah na iya baka kariya ta ta hanyar da ya so abu da shekarar da abu ɗalib ya yi wa faɗi sannan manzanta annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara hamsin annabi na da shekara hamsin manzanci na da shekara goma abu ɗalib ya yi wa faɗi to annabi ya samu matsaloli bayan yan kwanaki kuma sai kuma matar shi Khadija ita ma ta sai wafati wanda duk gwagwarmayar da aka yo da ya zo gida sai ta kwantar mai da hankali in hankalin shi ya tashi sai ta ce haba ya rasulullahi kaza kaza Allah ba zai maka kaza ba nan da nan sai ya samu natsuwa in abu na kuɗi ne tana da dukiya ta bada a je a wuce a warware matsalar to ita ma sai Allah ya dauke ta dalilin da yasa annabi ya shiga damuwa kenan har ya zamana ya tafi ɗa'ifa ɗin nan neman ko wasu za su zo su yi imani su taimaka mai wajen isar da saƙon Allah ya samu kariya mamadin irin yadda yake samu lokacin abu ɗalib to sai ya zamana ya tafi ɗa'ifa ɗin ya je kwanakin da ya yi ba a samu imanin mutanen ba su bai samu ba aka yi wa annabi wulakanci ya dawo kuma shigowa makan ma ta gagari manzan Allah saboda suna da labarin cewa ya je neman taimako wato a waje saboda haka annabi sallallahu alaihi bai iya shigowa makka ba sai da wani dattijo mutumin kirki ya tsaya mai yace ka shigo ni na tsaya ma duk wanda ya taba ya taba shi ni ya taba to sannan annabi ya shigo ya shigo makka Allah ya sauka abubuwa marasa daɗi sun faru ga bayin Allah dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ashaddun nasi bala'an al-anbiya wanda suka fi kowa sai shan bala'in duniya annabawa san summal amsal fal amsal sannan kuma bi da bi bi da bi kowa gurgurdan matsayin shi gurgurdan irin fitina da musibar da za a dora mashi ta duniya Allah yake sai dai kuma duk musibar duniya ko mun yawanta ba ta tasiri akan daraja da matsayin da mutum yake da shi a wajen Allah matukar dai dama mai daraja ne Allah ya mana muwafaka وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين الله أكبر الله سبحانه وتعالى يقول ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآياتنا ونكون من المؤمنين duk ana karantawa wannan ya laitana nuraddu wala nukazzibu bi ayatina wa nakunu min almu'minin ko kuma wal eh bi ayati rabbina wa nakunu min almu'minin ko kuma nuraddu wala nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna ko kuma wala nukazzibu bi ayatina wa nakuna duk ana karantawa kira'a uku ce kowace kuma akwai fakkinta da ma'anarta a cikin ka'idar li'irabi walau tara Allah subhanahu wataala ce da zaka gani kai mai sauraron alqur'ani iz wuqifu ala nari yayin da aka tsaida kafirai a gaban wuta Ga- an yanke musu hukunci ga wuta ga dangadan za a za a jefa su ciki faƙalu sai su rika cewa ya laitana nuraddu ina ma a ce a maida mu duniya ka gani nadamar da ba ta da amfani kenan ko wala nukaziba bi ayati rabbina ina ma dai a ce tun duniya dama ba mu karyatar da ayoyin ubangijinmu ba a'udhu billahi wa nakuna minal mu'minin ina ma a ce tun can duniya mun kasance cikin masu imani kaga kenan karshen kafirci da shirka nadama ko ina ma a ce a mai da su duniya to duniya ita ma duniyar sannan ba ta duniyar ma an nade ta ba ta in an riga an je lahira ai duniyar ma ba ta an nade ta ita ma duniyar yau ma na ɗauki sama a kaɗai su je lulkutun ko sama da ƙasan na duniya duk an nade su ba su yanzu he lahira kawai dama gidan biyu ne wannan gidan temporary ne in aka gama zama sai a kwashe kayan can ne permanent to in an riga an je an yi hukunci dan wuta zai shiga wuta a ita la ita duniya an da an cire gidajen an kwashe kayan ba filin ma babu sai lahira to ina za su dawo babu ba hanyar dawowa kuma su je ina ma ba su karyatar da ayoyin ubangijinsu ba to kuma yaushe ai an karyatar din kuma ba a zama muminan ba yanzu kawai sakamakon rashin imani da rashin zama mumine shine abin da za a tunkara shine azaba to Allah ya ce da zaka ga wannan lokacin wai sai ma aka boye jawabin ba a fadi ba saboda ya zama karin tashin hankali la ra'aita amran aziman ko la ra'amta la ra'aita amran fazi'an da zaka ga lokacin da aka tsaida kafirai a gaban wuta za a jefa suna wannan maganar kai da kaga tashin hankali da kaga tashin hankali Allah ya kiyaye mu kada mu ga wannan tashin hankali eh saboda haka in aka kurari sai a ki fadin sakamakon yahi ban tsoro kamar yaro ne ya malaifi sai ka ce kaga in ka kuskura kai kaza sai ne ma bulala biyar ko sai ne ma bulala goma kaga ya san iyaka abin da zaka yi mai ko yayi abun ko yana ma iya zuwa ce to dan bulala biyar rannan ma kaza aka yi mu ko dan bulala goma ko ka faɗi abin da zaka yi amma in ka ce mashi in ka kuskura ka aikata kazan nan kaga in na kama ka zaka dandana kudanka to ai ya bada tsoro saboda kila in ka kama shi bai san kila ma yi ka kare da yashi ko yau amma in ka ce bulala kaza zan maka ai ya san iyaka abu to sai na akan boye jawabin jawabi saboda ya zama mafi ban tsoro walau tara kaga yana buƙatar amsa walau tara da za ka gani lokacin da aka tsaye da kafirai a kan wuta suna cewa ina ma a mai da mu duniya ina ma ba mu karyatar da ayoyin ubangijinmu ba ina ma mun kasance cikin mumine da za ka ga wannan lokacin to sai aka tsaya nan kawai da kaga tashin hankali shine amsar na'am بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون Allahu akbar Allah subhanahu wata'ala ce to duk wannan maganar da wannan nadamar da suke yi ƙarya ne da za a dawo da su din ba za su yi imanin ba ai kawai shi abin rubutu ne na Allah Allah ce bal ba haka bane ba za su yi imani ba ko an dawo da su su dai abin da yasa suke wannan maganar kawai badalahum ma kanu yukhfuna min qablu abinda suke boyewa tuntuni suna cewa su suna cewa su su ba su shirka ba kaga sun yi shirka a duniya amma Allah ya kama su sun ce wallahi ba su shirka ba sun ce su ba su shirka ba ko to da suna boyewa to abinda suke boyewan ne yazo ya bayyana sun ce ba su shirka ba ya bayyana dai su mushrikai ne yanzu wuta za a kai su to saboda haka suke wannan magana ina ma dai a mai da su ina ma dai ba su kafirci ba ina ma sun kasance cikin masu imani Allah ya ce walau ruddu da ma za a dawo da su duniya inda akwai daman ma a dawo da su duniya da za a dawo da su ƙarya suke la'adu limanuhu anhu da sai za su koma ma abin da aka hana su yin ne ka gani da za a dawo da su duniya kamar yadda suka nema a ce zai yiwu a dawo da su to irin aikin da suka yi kafin su bar duniyar dai shi za su ci gaba da aikatawa ba za su yi imanin ba to me yasa saboda ba a yi musu baiwa da imanin ba Eh, Allah bai yi su muminai ba tun Allah rubu subhanahu wataala tun san da ya halitta shi ya riga ya gama ya ce wadan haula'i fil jannati wala ubali wa haula'i fil nari wala ubali duk wanda Allah ya riga ya rubuta sunan shi cikin yan wuta ba ka da abin da zaka yi mai yayi imani Allah ya kiyaye mu wanda kuma da Allah ya rubuta cikin sunan shi cikin yan aljanna wanda za su zauna cikin rahama ba ka da wata hanyar da zaka zamar da shi ka hana shi tafiya aljanna din saboda haka kafiri ko ya je lahira ya ga azabar gadangadan da idan shi to inda za a dawo da shi a ce to ka je ga abin da za ka tunkara in baka yi imani ba a dawo da shi duniya to ga yanan koma duniyar mu ga abin da za ka yi to irin kafircin da ya yi da shi zai sake koma mawa saboda ai ba shi ne shi dai yana yi ne amma rumor din ba hannun shi yake ba yadda aka zo a juya shi haka ake juya shi ta ma dai ba ta faɗo ita wannan dole a yi ladabi ba a cewa abin nan amma Allah yana shiryar da wanda ya so ne kuma yana batar da wanda ya so walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadibun lalle su makaryata ne ko an dawo da su ba za su yi imanin ba na'am وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين wato suna ƙaryata ranar tashin kiyama kenan su kafirai wa qalu suna cewa in hiya illa hayatuna dunya ba wata rayuwa kawai sai wannan rayuwar duniya ita kenan a rayu ayi abin da za a yi kawai ayi a gama in ka mutu ka mutu kenan kawai wa ma na harbi ba usin mu ba abin tadawa bane ba za a tada mu ba wato suna musu in sun mutu za a tada su ai musu hukunci kawai in an mutu an mutu kenan su a tunanin kafiri ka gani saboda haka rayuwa kawai iyakarta ta duniya shi yasa mafi yawan kafirai yanzu shi yasa in sun ga mai imani yana fafutukar aikin imani da neman lahira sai su ma sai su dauke ka ma kamar wani shashasha ma kai ga inda rayuwa take kullum sai ka ji ana magana dai rayuwa rayuwa rayuwa rayuwa jin daɗi dai yadda za a kyautata rayuwa dai saboda rayuwa ita kadai suka sa zalika mablaghuhum min al-ilm rayuwa kawai ta duniya ita suke kallo wannan rayuwar ta duniya kwana nawa ce rayuwa na can lahira kai kokari ka samu mai kyau shine su kafirai wa in ya illa hayatuna duniya ba wata rayuwa he ta duniya wa ma na wa ma na hanbi mu uti mu ba mu ba za a tashe mu ba ba wani magana in an mutu a tashi an gama kawai a'udhu billah to Allah ya kiyaye mu na'am ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا
ايوه قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون الله اكبر ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون walau tara da zaka gani kai mai sauraron alqur'ani iz wuqifu ala rabbihim yayin da za a tsaida su gaban ubangijinsu wajen ubangijinsu a tsaida su wajen ubangijinsu wannan ya mafi wancan tashin hankali ya fi iz wuqifu ala nari tashin hankali tsaida su gaban wuta za a jefa su da tsaida su gaban Allah za a tambaye su nan ya fi tashin hankali eh Allah ya kiyaye mu yayin da aka tsaye da su wajen ubangijinsu Allah zai za a tambaye su qala alaysa hadha bil haqqi an ce muku akwai tashin kiyama kun ce ƙarya ne an ce muku akwai azaba kun ce ƙarya ne to yau dai ga ranar tashin kiyama ta zo ga ku gaban kotu za a hukunta ku alaysa hadha bil haqq yanzu wannan ranar zuwan ta ba gaskiya bane ga ku a cikin ta fa ba gaskiya yanzu wannan ba gaskiya bane zuwan ta qalu bala wa rabbina sai ce gaskiya ne mun rantsa da ubangijin mu kasan dai za a faɗi wannan bala wa rabbina din cikin kaskanci ne da wulakanci ko ce haka ne mun mun yadda gaskiya ne na ran mun mun rantsa da ubangijin mu gaskiya ce to yaya dama kuma kaga yanzu sun yi imani kenan ko sun yadda gaskiya ne amma imanin zai yi amfani ai ba zai ba inda imani ke amfani a yi shi tun a duniya tun ana tun baka gani ba kai imani to shine imani amma in ka riga ka gani to ai kan ma kai imanin mana me yasa a sharuɗan imani ba a ce ka yadda za ka mutu ba sai a sharuɗan imani ba a ce ka yadda za ka mutu ba a'a ka ce ma ba za ka mutu ba eh inda ka yadda akwai tashin kiyama ka yadda da Allah da sharuɗan imani ka yadda akwai ranar kiyama to ce ma ba za ka mutu ba akwai wanda zai ce ba zai mutu ba ai babu ita mutuwa ba ma ta cikin sharuɗan imani cewa wai he ka yadda za ka mutu sannan ka zama mai imani a'a ba wannan sai ma ba za ka mutu ba mana ko ko kahiri ai ya san zai mutu dole ne wannan an mutu ka gani gani sai ne ali ne man yake cewa kai rashin tsaffinka amma baka shaida ta kana zuwa iyayenka sun mutu ƴaƴanka sun mutu kila ƴan uwanka sun mutu abokanka sun mutu kila matarka ta mutu uwarka ta mutu wane ne ka kullum kuma kana gani to kuma kai ka dauka ba za ka mutu ba ya ce maka mahaukaci ta saboda haka abinda ake nema ka yadda dai za a yi tashin kiyama wanda ya abu mai kyau a saka mai wanda ya mara kyau ya ga sakamakon shi in dai ka yadda da wannan to mutuwa an baka ma ka ce ma ba za ka mutu ba ai ba za ka iya ba za ka fara faɗi ba saboda haka masu gudun mutuwa irin mutanen da za a ce wai mutum bai so ko maganar mutuwa a yi a gaban shi wannan abin dariya ne abin dariya ne to ai da ka ce kana son ka mutu da ka ce ba ka son ka mutu duk ɗaya ne son ka mutu ba zai sa ka mutu lokacin ka bai ba ba ka son ka mutu ba zai sa in mutuwar ta zo ta kewaye ka ba saboda haka maganin mutuwa ya kamata ka nema kawai akwai maganin mutuwa me maganin mutuwa imani da aiki mai kyau to in ka samu imani mai kyau da aiki mai kyau to ka samu maganin mutuwa yanzu ma ta zo in ta zo ba za ta cutar da kai ba almautu la yadurru man qarsa man qarsa rasha man qarsada bal hiya bal huwa rahatu liman qarsa rashada mutuwa ba ta cuta wanda ya zama mai arziki mai imani mai aiki mai kyau dan mutuwa ta zo kawai kaman a zo da mota ne na kofar masallaci a ce yanzu nan huntuwa kake haɗo kayanka yanzu za a mai da kai abuja ga gidajen can karere an shirya ma ka kwaso iyalanka da kowa da kowa ga motoci na an kawo na gwamnati za a kai ka wani sabon gida a abuja me damuwa ka kuma can an kai ka abuja komai akwai akwai ci akwai sha baka bukatar komai komai an ɗauke maka me da Allah me zai dame ka ta mutum mai imani mai aiki mai kyau shi haka mutuwa take a gurin shi kawai intiqalin ne min makani ila makani kwashi kayanka ne daga nan kawai ka koma can kuma can din yahi nan jin daɗi da walwala saboda haka ka daina tsoron mutuwa kai dai tanadin isowarta ka nemi maganinta Allah ya samu dace bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la adu limanuhu an wa innahum lakadibun ko walau tara وقالوا إن إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق هذا يتي الله zai ce musu wannan ba gaskiya bane wannan ranar ta yau da wannan abin da ake gudanarwa qalu bala wa rabbina za su ce haka ne gaskiya ne mun rantse da ubangijinmu qala sai Allah ya ce to tunda kun tabbatar yau gaskiya ce kuma da ba ku imani ba me zai faru yanzu fa zuqul azaba ku dan dana azaba bun bima kuntum takfuru saboda kafircewar da kuka yi ma wannan rana alhali ga ta ta zama gaskiya to shi kenan Allah ya kiyaye kar kasar lalina ka zau ilka illamu eh to babu damuwa muna da yan mintuna kaɗan da ba su wuce biyar ba saboda haka za mu tsaya nan su ayar gaba tana da tsawo sai Allah ya kai mu gobe mu shige ta Allah ya mana muwafaka Allah ya ƙara mana imani Allah ya ba mu dukkan alhairi ya kiyaye mana dukkan shari a'a wai ai dai shi duk maganin wannan da shi ne abin da na faɗi yanzu kai imani kai ayyuka mai kyau ko wani ke cewa wai rayuwar barzahu mana idan mutum ya mutu kafin ranar kiyama rayuwar kabari ita ce rayuwar barzahu wai ana ci ana sha ana abubuwa ah, ana ci ana sha kuma wannan ai ka bar ta duniya ai ana cin ana shan amma irin na halin da kai ita rayuwar barzahu ba irin ta duniya ba ce mutum ya bar duniya kuma bai ranar lahira ba ta zo yadda aljanna ko wuta ba shine ma'anar barzahu ma'ana an kare shi daga duniya ya ba- ba- ba- ya daina rayuwa irin ta duniya shine ma'anar barzahu ai to ma'ana dai ita daga radda mutum ya mutu in Allah ya sa mumini ne mai samun rahama tun daga ranar mutuwa shi zai fara jin daɗi in kuma kafiri ne mai shan azaba tun daga ranar mutuwar shi tun daga wurin daukar rai zai fara ganin alama eh in mutum ya rayu in yana kabari in mai dan aljanna ne tun anan zai tashan ni'ima bai cikin azaba in kuma kafiri ne to tun daga nan yake cikin azaba ka gani mutuwa ita ce farkon zango annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kabari shine farko masauki ne daga cikin masaukan lahira shine na farko in kabari yayi dadi to abin da ke bayan shi ya fi shi dadi in kabari yayi rashin dadi to abin da ke bayan shi ya fi shi rashin daɗi Allah da ya ƙara mana imani kuma ya karɓi ayyukan mu ya kubuta duk abin da ke bayan shi ya fi shi kyau in kabari ya muni to abin da ke bayan shi ya fi shi muni duk yadda kaga matsatsin kabarin nan da kuntatewar shi da yadduwan shi da komai shi in Allah ya sa ka je da imani da aiki mai kyau zuciya mai kyau wannan kabarin ya ya fi ya fi maka faɗin huntuwa faɗi ya fi hasken ranar nan haske da jin daɗi da ƙamshi ba ka tare da wani damuwa a ido ne ake ganin haka amma a baɗinin shi ba haka ba ne amma wanda kuma ya je da mugun aiki to kuma yadda duk kake ganin duhun nan da matsatsin nan to kuma ya wuce haka Allah ya kiyaye mu akwai rediyon jihar Kaduna da an saba suna sa karatun mu karfe 9 zuwa 10 wanda sun yi sa jiya sun sa yau ma to amma sun samu matsala tashar su ta ina ne ta wai ta tasha ta su ta katagu kamar yadda rediyon tarayya ke da tashar jaji to sun samu matsala ana ji can wajen amma bai harbowa nan wajen to saboda haka sun ce ba jama'a hakuri suna nan suna ta fafutukar yadda za a yi ci gaba kun san ana yi kuma ana ji har jihohin nan namu makota to sun ce a yi hakuri suna nan suna fafutuka da zarar ya gyaru dan jiya an ta kokarin aji ba a ji ba yau ma an ta kokarin aji kuma tashar tasu ma ce ta kika mu kwata-kwata ba ta zuwa nan da duk da ƙarhinta kuma sun ce a yi haƙuri kuma akwai wannan fm ta huntuwa wanda an san cewa jiya sun fara sawa ko da kafin azumi an san uku suke buɗewa abin da ya gaba ko zuwa shida to yanzu zuwan azumi saboda ƙarin program suna buɗewa kafin nan saboda ka wannan karatun namu kamar yadda aka ji shi jiya a wannan fm ta huntuwa ƙarhe biyu ne zuwa uku za su ci gaba da sawa ba canji sun ce a ƙara jaddada muku cewa ƙarfe biyu zuwa uku ne za su ci gaba da sawa insha Allah muna nan muna sauraron rediyon tarayya ma insha Allah eh Allah ya mazurban mu Allah fitinonin da suka dami kasan mu da yankin mu yan musamman yankin nan namu Allah kai mana maganin su Allah wannan bala'i da ka jeho mana ba mai iya jeho shi sai kai Allah Allah mun tuba Allah mun tuba muna neman gafara a yayin mana Allah ba dan halin mu ba Allah Allah ka yaye mana wannan bala'i na kashe-kashe da dauke-dauken mutane su ma masu kashe-kashen da dauke-dauken musiba ce ta same su Allah ya raba su da ita kuma suka zama musiba ga sauran al'umma duk Allah ya raba mu da ita baki daya ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya dakatar da abun haka nan ya ba kowa abun yi mu zauna lafiya alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kai gafara ga dukkan magabatan mu ka kyauta karshen mu ka ba mu lafiya da zaman lafiya اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آتيت تبارك ربنا وتعالى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين ولا يدع آمين